أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta bonferai tv da rediyo kinan a yau muna goma ga watan ramadan hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 22 ga watan hudu miladiyya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2021 a jiya muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya akan aya ta 140 zuwa aya ta 141 a shafi na 167 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta 141 zuwa aya ta 142 a cikin suratul a'raf a shafi na 167 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makuma mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce wa wa'adna Musa 30 lailatan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين
الله سبحانه وتعالى ووعدنا موسى منيم موسى القولي akwai ƙira'a wa wa'adna Musa kina sai zamanto akwai ƙira'a wadda bata da alif an gani ko ƙira'a ce ta imam abu ja'far da imam abu amr ibn al'ala da ƙira'a ta imam yaqub al-hadrami to kenan nan in mun ce wa wa'adna musa a ƙira'a waɗannan guda uku da muka faɗa mun yi ma musa alƙawali salafi na lailatan wato kwana talatin kenan mun yi alƙawalin haɗuwa da annabi musa ina fata an fahimci to amma a ƙira'a ta jamhur wa wa'adna musa salafi na lailatan da alif to yaya wa'ada sai malamai suka yi taujihi waɗansu suka ce a'a nan da wagga ƙira'a mai alif da wannan ƙira'a wadda ba ta alif duk ma'anar su guda da wa'ada da wa'ada wani lokaci suna zuwa duka da ma'ana ɗaya shine ƙarfafa ma'ana kamar misali su ce sa'ala ya tambaya sa'ala ya tambaya duka wani lokaci a larabci akwai wannan ina fata an fahimce ni waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ƙira'a ta wa'ada an kalli cewa alkawali daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya taso, kina Allah ne ya yi alkawali, amma da aka ce wa adina nan an kalli cewa Allah ya yi alkawali da annabi Musa, annabi Musa ya yi alkawalin shi ko ya karɓa alkawalin Allah, kina an yi alkawalin akwai inda za a haɗu da shi da Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka ne duk kira'o'in ba su ci karo da juna ba, shi yasa wanda bai san at-tawjihul qira'at ba yayi kokari san yadda ake tawjihul qira'at. domin mi domin zai iya zuwa ya je ya aikata banna ya ce wa ga kira'a ta saba ma larabci ko kaza ko kaza almuhimmu dai Allah ya ce wa wa'adna Musa 30 laylatan mun yi alƙawali da annabi Musa 30 laylatan kwanaki guda 30 wa atmamnaha bi 20 sai muka cike su an gane ko, ko muka cika su da goma fatamma miqatu rabbih 40 layla sai tamma yaccika miqatu rabbih lokacin haduwa da Allah arba'ina laila wato kwana arba'in a nan akwai abubuwan da ya kamata mu fahimta cikin wannan karkashin wannan aya na farko shine cewa wato da an ka cewa wa'adina Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin akwai wata ƙa'ida cikin wato usulut tafsir tafsirul qur'ani bil kuma cikin tafsirul qur'ani bil qur'an shine akwai abin da alqur'ani zai kawo lokacin da alqur'ani zai kawo wannan abin za kawo shi ne a dunkule to ana buƙatar lokacin da zaka zo wajen bayani ka hada shi da sauran ayoyi sai ka fassala shi to ana akwai wannan ka'ida domin nan Allah ya faɗi cewa yayi alƙawari da Musa kwana 30 sannan kuma ya cika su da kwana goma amma a cikin bakara bai kawo wannan ba sai ce wa idh wa'adna Musa 40 laylatan ko wa idh wa'adna Musa 40 laylatan bil alif wa biduni alif domin kamar da mun ka faɗa mun ce wato imam Abu Amr ibn al-Ala an gane ko da imam Abu Ja'far da imam Yaqub su ne suka karanta biduni alif can ma su ne kenan 40 laylatan dai a takaice can an ce kwanaki ko dare 40 amma a nan kuma sai aka ce a'a wa adina Musa salasina lailatan ashe farko da goma da talatin aka fara wa atmamna ha bi ashirin sannan aka cika su da goma kaga kenan nan cikin suratul a'raf zaka samu cikakken bayani kan yadda 40 din suke ba dambule suke ba in ji masu yin faransanci ina fata an fahimce ni to malamai sun yi bayani menene hikimar da kwanaki 30 sannan aka kara da kwana goma da yawa daga cikin malamai suke cewa malaman tafsiri shine annabi Musa ya yi alƙawalin zai haɗu da Allah za a haɗuwa da Allah Allah ya alƙawalin za a bashi littafi shine at-taura bayan an riga an halakar da fir'auna ko bani isra'ila ga sunan sun shiga cikin shirka sun iske wadansu suna shirka sun ce a basu to yanzu za a basu littafi wanda da mantuwa shari'a wanda za su amfani da ita da wannan ne muka ce kazzabu bi ayatina da aka faɗa kan fir'auna ba at-taura ba ta ciki domin domin a wannan lokaci ba a ba annabi Musa at-taura ba ina fata an fahimce ni almuhimmu dai annabi Musa kwana talatin sannan aka kara bai kwana goma malaman tafsiri suke cewa azumi ne Allah ya umurce shi da shi yayi azumi na kwana talatin saboda ya kara samun domin azumi yana sa dan adam ya samu tsarkakar rai kwarai da gaske ba wai mana nufin annabi Musa bai da tsarki ba a'a ya kara tsarki akan tsarki saboda wani zai fahimce mu ba daidai ba to annabi Musa da waɗannan kwanaki suka cika yayi ku azumi na kwana talatin sai ya ga cewa wanda zai je shi haɗu da Allah ya kamata a ce mi ya kamata a ce ya wanke bakinsa to an ce ya wanke bakinsa ya je sai Allah subhanahu wataala ce mai ya dawo domin wannan kamar yadda zo cikin hadisi abin nan sahihi la khalufun musa'im atyab inda Allah min rihil misk wato kamshin wannan warin da muke ji na bakin mai azumi a wajen Allah ya fi miski almiski turare mai tsada kamshi aka ce sai Allah ya ce ma annabi Musa to yanzu ya koma ya ƙara kwana goma sannan annabi Musa ya ƙara kwana goma ina fata an fahimce ni to sai Allah ce fatamma miqatu rabbih 40 laila sai suka cika kwana 40 sai malamai suka ce to menene hikimar in an ka ce 30 aka ƙara goma ai 40 kenan to wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 20 mun cika su da goma to mi a hikimar fatamma miqatu rabbih 40 laila sai waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi nan ta'akidi na a cikin larabci akwai abin da ake kira at-ta'kid karfafa ma'ana abu ya fito baro-baro Allah subhanahu wa ta'ala ce faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji ce wa sab'atin idza raja'tum kaga fasiyamu salasati ayyamin fil hajji yayi azumin kwanaki uku wa sab'atin idza raja'tum yayi na kwana bakwai idan an dawo gida sai Allah ce tilka asharatun ai an san da bakwai da uku sun zan nawa sun zan goma sai Allah ce asharatun kuma sai ce kamila cikakku wannan ta'akidi na ko kuma waɗansu malamai suka ce a'a don a kore tunanin cewa waɗannan goma ɗin da aka haɗa da talatin a'a kamar su goma ɗin suna cikin talatin ɗin ne domin da an ka cewa wa adina musa salasina lailatan wa atmamna ha bi ashirin kada ka sa tsammanin goman asalinsu cikin talatin ɗin suke domin wani lokaci ana iya ayi magana sai a ce an yi alƙawari shi kwana talatin wa atmamna ha bi ashirin sannan muka cika su da goma kenan kada ka sa tsammanin yayi ashirin ne sannan aka ƙara aka ce shi goma wani lokaci ba ana nufin goman ba tana cikin talatin na farko wani lokacin kuma ana nufin goman tana cikin talatin na farko shi yasa aka ce wa atmamna ha bi ashirin an gane ko dan a nuna maka cewa goman daban suke fatan mabiqatu rabbihi arba'ina laila da fatan ina fatan an fahimci wannan an gane ko wa atmamnaha bi ashrin muka cika su da goma fatamma miqatu rabbih 40 laila sai alƙawalin haduwa da ubangiji ya cika kwana 40 da wannan malamai suka fitar da waɗansu mas'aloli mas'ala ta farko suka ce daga nan muke gane cewa at-tawqitu bi-shahri la bi-shamsi an gane ko ana amfani ne da wato kididdigan lissafin lokaci shine ana amfani da watanni ba ana amfani da mi ba da rana inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillahi wata goma sha biyu ne to da su ne ake lissafi shi yasa lissafi na shekara ta musulunci da wata ake yi amma lissafi na waɗansu musamman na abin da na gregorian da suke cewa gregorian da kiristanci da rana ake yi shi yasa mu a wajenmu da rana ta faɗi yini sabo ya shigo amma a tsari na waɗancan sai sha biyu na dare sannan yini yake shiga kun ga idan muna son mu fahimci wannan da kyau dan da yawan mutane irin wannan lissafin ba su gane shi ba yanzu yau akramaka Allah muna wace rana yau muna alhamis to da an yi sallan magriba da, da zaran aka sha ruwa to wace rana muke muna ran juma'a juma'a ta shigo na fata fujin shi yasa ake kiran wato yau abin nan daren juma'a daren juma'a kenan to waɗansu sai sa tsammani a'a yini yana farawa ne da mi da lokacin da alfijir yake to a'a yini yana farawa ne daga lokacin da rana ta faɗi da wata ake amfani sai dai abinda shari'a ta ba da damar yinin shi ya fara da farko ko kuma abinda shari'a ta baka dama ko da yinin ya wuce kana iya kai da rana to wannan ba matsala bane ina fata an fahimce ni amma hakikatan yini yana farawa ne da faɗuwar rana bari in ƙara ba da ƴan uwa misali saboda matsala ce da tana da bugar da hankali sosai shine cewa yau in an ce an ga watan Ramadan yau da an ga wata mi za mu yi kafin mu dau azumi za mu yi sallah sallan nan inji mutanen mu sunanta sallah asham ko ba haka ba to me yasa muka yi sallah asham in ramadana bai kama ba ranar 29 da an ce an ga wata za mu daina yin sallah saboda mi saboda ramadana ya riga ya wuce to da wannan nake son yan uwa su fahimci tahiyyar lissahi na watannin musulunci saboda yanzu abubuwan watanni na turawa muke aiki da su saboda mamaya ta turawa da sojojinsu da mamaya ta hankali ya kasance biya yanzu masu ɗaukar biya da shi ne ‘yan kasuwa da shi ne ake cin bashi a biya su masu gidajen haya da shi ake biyan su to kaga watan musulunci ai sai dai abin da hali yayi sai dai lokacin da Allah subhanahu wataala ya maido ma al'umma wato izzatar da fakarta fatamma miqatu rabbih 40 layla sai kuma alƙawalin Musa da ubangiji na haduwa ya kwana ya cika wato dare 40 malamai suke cewa wannan yake nuna cewa ya halatta in za ayin abu a ɗora masa lokacinsa cikakke ma'ana a nan lokacin da ake sawa amma abu lokaci a ce nan da kwana goma ko nan da sati biyu ko nan da sati uku to ba matsala ba ne domin gashi nan Allah ya yi alkawali ya sanya ma annabi Musa lokacin da za a haɗuwa kinan ba laifi ba ne a yi alkawalin na sanya lokaci kuma wannan za mu ci a to ai Allah ne aka ce ya aikata a ba matsala ba ne ai al-iqtida bi af'alillahi ja'izun wato a ce an yi koyi da ayyukan Allah abu ne wanda ke ya halatta sai akwai nassin da ya hana domin mas'ala ce ta aqida an gane ko domin da zatin ka da zatin Allah ba ɗaya bane balle a ce don kai koyi da aikin Allah zaka iya irin aikin Allah ba haka ake nufi ba ina fata an fahimce ni an gane ko kenan sanya lokaci abu ne wanda shari'a ta yarda da shi kuma wato ta tabbatar da shi kalima ta miqat aslin ta miqat ne daga waqtu ne amma saboda kasra ta gabaci wawun ba a iya cewa miqat sai an kace fatamma miqatu rabbih 40 laila kenan fatamma waqtu miqatu rabbih 40 laila ko munajati rabbih lokacin haduwa da ubangijin shi sai ya cika kwanaki waɗanda suke wato darrai kuma guda guda goma wa atmamnaha bi ashrin malamai suka ce kina ana nufin darrai domin dare bai ce wa atmamna ha bi ashratin ba domin inda yace bi ashrin sai ya koma zuwa ga mi sai ya koma zuwa ga ayyam amma da yace bi ashrin sai ya koma zuwa ga allayali allayali domin alyawmu shi muzakkar ne allailatu muannath ne a larabce to daga uku zuwa goma sabawa ake yi ma'ana daga uku salasata sai ka ce ayyam arba'u layali sabawa suke yi daga uku zuwa goma dan da shina daga cikin abinda malaman larabci suke buga dalibi in ji hariri ya ce wa tabruzu rabbatul hibal bi amaimir rijal cikin ilimin larabci a ina ne mata suke bayyana da rawunna maza su kuma su sa kallubba to wannan ita ce shike nufi daga uku zuwa zuwa goma ina fata an fahimce ni wanda mas'ala ce ta lugha wanda mun kawo shi amma cikin alqur'ani Allah ce sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma kaga sab'a layalin da yake al-laila ce ce sab'a bai ce sab'a sai layalin ba wa ayyamin wato sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin kaga al-yawm bai ce wa samaniya ayyamin ba wannan mas'ala ce wanda yake tana da muhimmanci almuhimmu dai fatamma miqatu rabbih 40 layla sai alƙawalin haduwa da Musa da Allah subhanahu wataala hadu kwana 40 wannan azumi da ake cewa ni dai ban cimma wani nasi wanda yace akwai azumi ba amma jamhurul mufassirin sun tafi akan cewa azumi ne Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa da yawa da ijtihadi na ibada wa qala Musa li akhihi annabi Musa yace ma dan uwansa Haruna Haruna na akwai wata mas'ala ta lugha sunan Haruna suna ne wanda yake alam to shi kuma akhihi dan uwansa a ka'idar larabci ana ganin cewa mafi fitowa mafi masu mafi bayyana shi kamata a kawo ya kamata a ce wa qala musa li haruna akhihi amma sai aka ce wa qala musa li akhihi haruna alhali haruna alam ne akhihi kuma nan ma'rifa ce wanda an kai idafa to ya aka alqur'ani ya amfani da wannan sai suka ce nan ana son a nuna maka nasaba ta dangantaka tsakanin annabi musa da haruna shi yasa aka gabatar da wannan dan a nuna maka muhimmancin yan uwantaka wanda akwai tsakanin annabi Musa da Harun wa qala Musa annabi Musa yace li akhihi ga dan uwansa Haruna Haruna ukhlufni fi qaumi an gane ko ukhlufni idan za a tashi akan wannan domin lamun tana da dhamma harafi na uku idan yana da dhamma ko yana da abin in yana da dhamma sai a karanta shi da dhamma shi wannan alif idan harafi na uku yana da kasra ko fatha sai a karanta shi da kasra alif ce wadda take tana da matsalar karatu da yawan masu karatu alkur'ani suna da matsala mun sha faɗa kanta an gane ko idan za a tashi kanta harafi na uku sai ka ɗauka da alhamza ka ɗibi ka ƙara harafi na biyu na uku in yana da fatha ko kasra ka karanta ta wato da kasra idan yana da damba ka karanta ta damba mun sha faɗar wannan a lokuta daban-daban daban kaga istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum istaghfir ta'un fatha gare ta ihdina siratal mustaqim wato dalun tana da kasra an gane ko sannan kuma nan ukhlufni za a ce idan za a tashi akan ta saboda lamun tana da zamba amma ba ta tashi ba da alif sai in ya kasance wato ta zo akan gabanin al alhamdulillahi allahu arrahman arrahim nan kadai wannan hamzatul wasli take tashi da fatha bayani ne na malamai wa qala musa li akhihi haruna musa ya ce ga dan uwan shi haruna ukhlufni fi qaumi ka zamanto khalifa ta a bayana daga khalafa yakhlufu shine wanda zai maiwa bayansa yace to ukhlufni fi qaumi ka zan khalifa a bayana wa aslih ka gyara bai ce ka gyara kaza ba ko kaza a'a duk abin da ya cancanci gyara bayana ka gyara shi wala tattabi sabilal mufsidin kada ka bi hanyar mabannata domin annabi Musa ya san akwai mabannata a cikin wannan al'umma ina fata an fahimce ni malamai suke cewa annabi Musa kafin abin nan yaje ya haɗu da Allah subhanahu wataala gaugawa ce yayi domin su mutanen shi su ma za su zo su haɗu da Allah subhanahu wataala ina fata an fahimci ni shi yasa ma Allah ya tambayi annabi Musa a cikin suratul Taha wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaugawa kai annabi Musa ka buru mutanen ka qala hum ula'i ala athari yace suna bayana wa ajiltu ilayka rabbi litarda Allah nayi gaugawa zuwa gare ka dan saboda ka yarda sannan nan akwai mas'ala guda ta aqida wanda akan ta zamu liƙe bayani akan wannan aya ukhlufni fi qaumi ka zamanto khalifa a bayana a cikin suratul baqara akwai sabani tsakankanin malaman tafsiri wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah yace zan sanya khalifa to kalima ta khalifa fa'ilun ne an gane ko to sai wadanda suka ce fa'ilun ne bi ma'anar fa'il wadanda suka ce fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul to an tattauna sai malamai suka ce a duka babu matsala yana iya ɗaukar guda biyu wasu suka ce fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul shine wato an ce khalifa bi ma'ana makhluf shine abinda wani yana mai masashin shi shi yasa Allah ce wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard ibnu kasir ya tafi akan wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce a bi ma'ana khalif shine wanda zai zamanto khalifa Allah to abdulkadir shaibatul hamd ɗaya daga cikin malaman tafsiri sai ce bai dace a fassara shi da khalifa ta Allah ba domin Allah baya mutuwa balle a ce ga khalifarsa Allah baya fakuwa balle a ce ga khalifarsa ina fata an fahimce ni to da yawa daga cikin ɗalibai sai su karkata zuwa ga wannan magana saboda annabi Musa ce ukhlufni fi qaumi saboda ya tafi baya nan sai a ce a'a khalifa ana samun khalifa na Allah ba dan Allah yana mutuwa ba ba dan Allah ba yana fakuwa bai san abin da ake yi ba a'a kamar yadda Allah ya turo mala'iku su su karbi rayuka kuma Allah yana da izinin ya zare rai ba tare da sai an sa mala'iku ba kamar yadda Allah ya turo annabawa kuma Allah eh, yana iya bayani ba tare da sai ya turo annabawa ba kamar yadda Allah ya bari masu imani su yaki a kashe kafirai da musulmi kowa ya mutu misali ba wai dan Allah ba zai iya halakar da kafirai bane an gane ko walau sha Allah lam tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd ina fata an fahimci wannan da kyau dan haka dai sai ya zamanto yana iya zamantowa fa'ilun bi ma'ana khalif wa bi ma'ana makhluf duk su ci karo da juna ba domin mi domin Allah ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard Allah ya sanya ka khalifarsa a bayan kasa kenan Allah ya sanya khalifa a bayan kasa ba tare da sai an sifanta khalifa Allah ba da khalifan wani domin mi domin shi Allah baya mutuwa sai zaman to kenan duka waɗannan ma'anonin guda biyu sun tabbata akan wannan aya da fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa da yan uwa sun fahimci abin da muke son mu ci wala tattabi sabilal mufsidin kakka bi hanya wanda yake ta mabannata wannan ita ce wasiya da Annabi Musa yayi a lokacin da zai barin bani Isra'ila ni Allah ya ce gaba alaran ba ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين Allah subhanahu wa ta'ala ce, walamma ja'a Musa limiqatina lokacin da annabi Musa ya zo zuwa ga wato abin da limiqatina ga alƙawalin mu kenan haɗuwa da mu akan lokacin da muka yi alƙawali da shi. Ina fata an fahimci ni. A nan akwai abin da malaman tafsiri suke kira alhazfu da malaman lughatul arabiyya. Alhazfu shine a shafi, ana iya a shafe kalima ɗaya, ana iya a shafe jumla ɗaya, ana iya shafe jumloli daban-daban masu yawa kaga nan an faɗi annabi Musa yayi wasiya ga bi yayi wasiya ga Harun ya ce to wala tattabi sabilal mufsidin kawai sai anka ce wala ma ja'a Musa li biqatila har annabi Musa ya zo to me ya faru kaga annabi Musa yayi wasiya ya kare yayi tattali yayi shiri ya kama hanya har ya je a dukin tsuri sina'a duk wannan an shafe shi saboda ba abu ne wanda akwai wani abin ɗaukar wa'azi mai yawa a ciki amma a hankalce zaka gane akwai abin da an ka shafe walamma ja'a Musa limiqatina lokacin da annabi Musa ja'a yazo limiqatina wato lokacin munajati da mu kina haduwa da mu wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa yayi masa magana an gane ko ubangijinsa yayi masa magana kaga rabbuhu shine fa'il hudin nan ta farko tana nufin maf'ulun bihi Allah yayi magana da annabi Musa shi yasa ake kiransa kalimullah amma waɗansu suka sun ce ai Allah subhanahu wataala baya magana ga ƙira'a ingantatta kallamahu kallama shine masa magana sai sai su yi ƙira'a wai an ce wa kalamahu wa kalamahu rabbuhu wai Allah ya masa tasiri ai ma'ana kinan domin asalin alkalamu daga at-tasir ne domin daga alkalimu ne alkalimu shine rauni to rauni kuma yana tasiri ga jikin dan adam daga nan an ka sanya ma magana suna alkalam kadiba cikin almuhazzab fi ilmi usulin fiqh al-muqaran na ustaz dr Abdul Karim Namla ya kawo wannan magana ba ni da na kirkiro ta ba to dan haka dai wa kallamahu rabbuhu sai suka ce wa kalimahu rabbuhu ko wa kalamahu rabbuhu sai Allah ya masa rauni kenan ba magana Allah da shi domin suna son su ce Allah subhanahu wataala baya magana wannan kuskure ne in ka diba wa kallama Allah Musa Allah ce taklima Allah yayi magana da annabi Musa ba sha maki tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah Allah ya magana da su kuma a nan ƙasa Allah ya magana da annabi Musa ba shamaki a can sama ta bakwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin Isra'i da an kai Isra'i da Mi'raji da shi can Allah ya magana da shi wanda babu wani mala'iki tsakanin su da Allah subhanahu wataala dan haka cewa Allah baya magana wannan kamar kiran ka mai da Allah kurma ko kuka ce kamar wadanda ka ce a'a ai alqur'ani ba magana Allah bace a'a yanzu lokacin da mutum yake karatu kun ga alaran Usman yana karanta alqur'ani sauti sautin alaran ne amma magana magana Allah ce in ko alqur'ani magana wani ce to kowa ya kawo nashi irin alqur'ani duk qur'anin da ake karantawa kowace kasa a duniya duka iri ɗaya ne in ka duba makka yanzu in kana sauraron qur'ani da wanda ake karanta makka da niger da nigeria da africa da asiya da ko'ina duka iri ɗaya ne alkalamu kalamullah was sautu sautul qari wannan ita ce abin da yake kawo fitina wasu su ce a'a ai Allah subhanahu wataala baya magana kai baka san zatin Allah ba ya zaka yi ka ba Allah labarin Allah a antum a'lamu amillah kai kai Allah sanin Allah Allah ce wa kallamahu rabbuhu Allah ya magana da shi ya Allah yayi magana da annabi Musa shi dai Allah ce yayi magana kai ba dole bane ba a faɗa ba yadda an kai magana ba kidan ka tsaya inda ilimin ka ya tsaya amma ka ce a shi Allah bai magana kuma ya ce wa kallamahu rabbuhu shi Allah ya yi magana da annabi Musa to ka karawa ga harka take abin da yan jarida suke cewa mai abu ya rantse kuma mara abu ya rantse kenan yanzu ba a san kakana za a yi ba ya za a yi Allah ya ce ya yi kaza ka ce Allah bai yi ba wani irin tunani da to irin waɗannan firaqat dalla da sauransu waɗanda sun yi inhirafi daga manhajin aqida zaka iske wato suna tawili irin waɗannan abubuwa almuhimmu dai wa kallamahu rabbuhu shi na daga cikin sifa ta kamala a samu magana domin waɗancan ayoyi za su zo waɗanda sun kariki dan maraki abin bauta Allah subhanahu wataala sai da ya nuna musu daga cikin illar da take nuna wannan abu bai cancanci ya zamanto ubangiji ba shine baya magana Allah ce wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwa alaw alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila la yukallimuhum baya musu magana kina yana daga cikin sifa ta kamala a ce abu yana yin magana balle ka zaburka ce Allah bai magana to kina Allah ka bai da Allah sun dundun ma dundun in ji mata Allah ya kyauta mas'ala ce ta akida tana da hatsari dole sai mun kawo ta wa kallamahu rabbuhu ubangijin sa yayi masa magana qala annabi Musa sai ji dadin magana da Allah dan can da ya taba magana da Allah a wancan lokaci kafin a tura shi akwai magana ta zo a cikin suratul taha Allah ya faɗi da an kai magana da annabi Musa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri ko ba haka ba a cikin qasas ma Allah ya kawo wannan a cikin suratul shu'ara Allah ya magana da annabi Musa farkon lokacin turo shi nan kuma lokacin da za a bashi littafi da qala annabi Musa da ya ji da'i qala sai ce rabbi ya ubangiji asalin shi ya rabbi ya ubangiji na sai an ka shahe ya harfun nida'i kuma ya ya'ul idafa ita ma an ka cire ta sai an ka ce rabbi in ka zo a larabci zaka san akwai ya rabbina sai an ka shafi rabbi yace ya ubangiji arini Allah ka nuna mini anzur ilayka in kalle ka ya Allah ina son ganin ka arini fi'ili ne na arahu ya nuna mishi ra'a shine ya gani ara ya sashi ya gani ina fata an fince ni in an ce zahaba ya tafi azhaba ya tafiyar da shi ina fata an fahimce ni dakhala ya shiga adkhalahu ya shigar da shi to ra'a ya gani arahu ya nuna masa ko ya gwada mishi ina fata an fahimce ni qala rabbi sai annabi Musa ce ya Allah rabbi ya ubangiji arini an gane ko Allah ka nuna mini akwai qira'a arni ay sukuni malamai suka ce wannan ba matsala bane cikin yaren larabci akwai at-takhfif kuma wani lokaci harafin da zai zo ƙarshe za ka iske ko da ba na irabi na ba an yi mishi mu'amala ta irabi kaga kamar qalu arjih wa akahu wa man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha allaha wa yattaqihi sai aka yi ma wato qafun wato sukuni a wata qira'a saboda an kai mata mu'amala mu irin mu'amala ta harafi na ƙarshe alhali kasra ne gare ta wannan matsala ce ta lugha saboda waɗansu ɗalibai da suke ganin kamar akwai matsala a ce an yi sukuni amma ya kamata a ce arini sai an ka ce arni anzur ilaika kuma qira'o'i ne wadda suke mutuwa ta rai almuhimmu dai annabi Musa ce arini Allah ka nuna mini kenan arini zataka Allah ka nuna min zatinka anzur sai ce anzur bai ce anzuru ba domin jawabin amri ne yana daga cikin abin da ɗalibai da masu karatun Qur'ani bi suka yi banna sai kaji mutum ya ce rabbi arini anzuru ilaika wannan ra'un din malan ka duba ka gani sukuni gare ta ba anzuru ilaika na ba anzur ilaika jawabul amri sukuni ake yi masa wannan shine wato al-mashhur fi kalam al-arab an gane ko amma akwai wani lokaci yana iya kuwa zamma a cikin larabci amma ita qira'a ba a in ba inda qira'a ta zo mutawatira ba ba za a saba ma qira'a ba domin qira'a ba da hankali ake yi ba shi yasa ma wanda yake karatun nahwu yayi kokari ya san ilmul qira'at domin ya gina nahwu shi akan qur'ani kai ya sai zai ce cikin qur'ani an yi kuskure kaza kaga daga nan kokolwarka ta samu matsala baka kai inda zaka ma gane ma qira'oyin alqur'ani ba da tawjihi din su ka sai ka cikin qur'ani an yi kuskure to Allah zaka ce ai kuskure a ya kaga dan boko ma hika dama dama wanda ba in ma dan boko da ce Allah ya kuskure kaga shi da dama saboda shi an san akwai virus cikin kanshi amma kai kai da karatu addini kuma kuka ce a akwai kuskure cikin kira'a kaza kuma a ce maka abin ga ya inganta a'a in baka san wannan ilimin ba ka daina kokarin kutsa masa ina fata an fahimce ni almuhimmu dai annabi Musa ce rabbi ya ubangiji arini ka nuna min anzur ilaika in kalle ka Allah ina son ganin ka sai Allah ya ce qala lan tarani Allah ce lan tarani annabi Musa ba za ka ganne ba to anan akwai mas'ala wadda take ta aqida mai hatsari wadda da ita ce mu'tazila da in shi'a sun kace cewa ai ba a ganin Allah har abada domin Allah ba zati bane bai da jiha bai da kaza bai da kaza bai da kaza su ko hanyoyi na suke bi su kayyata waɗansu ayoyi a fakaice ba su tana yawa ma wani bai sani ba wani bi kuma hanyoyi na nabin karyatar da hadisai musamman waɗanda an karuwaito su a wajen shi'a ba ta ahlul baiti ba su ko mu'tazila da khawarij saboda sun kaddama hankali almadrasatul aqliya sun kaddamar da hankali akan nassi shi sa suke yin wannan sai suka ce Allah ya ce lan tarani Musa ba za ka taba gani na ba har abada har abada domin lan tufidu ta'bid malamai suka ce wannan ba gaskiya bane lan akwai lokacin da take zakkuwa ba tana nufin har abada ba a'a abu ne yana nufin zai dauki lokaci mai tsawo wani zai iya cewa a to ya an kai faɗi wannan magana sai mu ce a gashi nan an sanya lan amma ana nufin zuwa wani lokaci maryam ta ce falan ukallima al-yawma insiya ba zan yi magana ba al-yawma bakin yau kaga kenan ta nuna cewa lan ba tana nufin har abada ba sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ɗaya daga cikin ƴan uwan Annabi Yusuf yace falan abraha al-arda hatta ya'zana li abi ba zan bar wannan ƙasa ba in abin ga hatta kaga kenan lan hatta ya'zana li abi sai baba na min izini kaga lan kuma an ka kawo in ma kace haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim ko ba haka ba a cikin suratul baqara kaga walan yatamannahu su ahlul kitabi ba za su yi burin mutuwa ba abadan har abada da ita lan tana nufin har abada to kenan ai bai dace alqur'ani kawo abadan ba duk waɗanda hujjoji ne daga cikin abinda malamai suka kawo kai waɗansu malamai ba suka ce musamman Abdul Qadir Shaibat Alhamd yace kai da lan da abadan duk in an kawo su wani lokaci ba suna nufin har abada ba iyakarka dai kace an ce lanku kuma an ce abadan ba shi da kace nufi ba kace har abada ba su tabi ba yace kai wani lokaci sai a kawo lan a kawo abadan amma ba ana nufin ba har abada a'a ana nufin yana da iyaka su ahlul kitabi da Allah ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taba gurin mutuwa ba har abada kenan yana nufin har abada ba za su yi gurin mutuwa ba alhali ko Allah ya faɗa idan kafirai suka shiga cikin wuta cikin su akwai ahlul kitabi wala ya maliku liyaqdi alaina rabbuk wa ya ƙulul kafiru ya laita ni kuntu turaba kafiri da ce yana fatan ya koma ƙasa kenan ya mutu kuma wanadau ya maliku li yaqdi alaina rabbuk sun ce ya maliku ya kai maliku mai tsaron wuta li yaqdi alaina rabbuka ubangijin ka ya kashe mu huta ah to kenan kaga an kawo lan da abadan kuma za su yi gurin mutuwa a ranar tashin alkiyama da haka don Allah masu aƙida irin waɗannan abubuwan ku daina kawo shubuhohi don saboda mi saboda ku ruguza na soshin alkur'ani ina fata an fahimci ni almuhimmu dai lan tarani ba za ka ganni ba ba za ka ganni nan a duniya ba shi yasa kullum aka kawo ayoyi da hadisi su yi tawilin su sai su an ce maka wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira ai wujuhun wasu huskoki yawma idin a wannan rana nazira suna cike da ni'ima ila rabbiha zuwa ga ubangijinta nazira suna kallo sai suka ce a'a ila nan ba ila harful jarri ta ba a'a ila rabbiha wai ni'ima ubangijin su nazira suna kallo domin kalima ta ila wani lokaci tana nufin mi tana nufin ni'ima an gane ko domin al'ala'u yana rufin ni'imomin Allah to waɗansu malaman lugu suka ce mufrad kin shi ilyun ne ina fata an fahimci ni kamar yadda ake cewa himlun ahmar ilyun ala waɗansu ma suka ce a'a wato abin nan ne wato ulyun ne mufrad kin shi kamar quflun aqfal kenan ulyun ala waɗansu kuma suka ce a'a ilan ilan kamar misru dila sai a ce ila kina an maida ya din ta koma alif sai suka ce to ila rabbiha na ana nufin wato ila ala kina shine ni'imomin ubangijin su wasu kuma suka ta ce a'a alan ne mislu qafan aqfa'un kenan alan ala'un to sai suka dauka dibo cikin tasrifi hudu suka dauki guda sai suka yi amfani da shi suka ce ila rabbiha ni'imomin ubangijinta kuma gashi Allah subhanahu wataala yace kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubuna su kafirai za a sha makance su daga nan Allah wannan yake nuna cewa su ba su imani za su ga Allah subhanahu wataala kadiba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil na Imam Suyuti kadiba cikin al-istinbat risala ta Fahdur Rumi zaka ga wannan akwai maganganu waɗanda suke gasu sun tabbata imam shafi ya yi istinbatin wannan mas'ala cewa ana ganin Allah subhanahu wataala ranar tashi alkiyama amma da Allah ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir dan yana nufin la tudrikuhu al-absar fi dunya gannai ba za su ganin Allah ba a nan duniya ko ko la tudrikuhu ba za su kewaye sani da Allah ba wato akwai bambanci tsakanin al-idraku da ar-ru'ya in an ce ar-ru'ya shine kaga abu amma baka ga hakikanin shi ba al-idraku shine ka kewaye abu da, da gani yanzu misali idan kana kallon TV to kana ganin gabanta amma baka ganin bayanta amma yanzu da za a aje ma abu gabanka kana ganin gaba da baya kudu da arewa ƙasa da sama kenan wannan ka kewaye shi da gani to shine yace la tudrikul absar bayyuwa ake an gani wanda zai iya kewaye Allah subhanahu wataala ya san Allah hakikanin shi gaba daya shi yasa Allah subhanahu wataala inji Sheikh Ibn Baz a cikin suratul Shu'ara yace dalilin da ke nuna bambanci akwai bambanci da al-ru'ya da al-idrak falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun lokacin da tara'a kaga sun ga juna amma qala ashabu Musa mutanen annabi Musa sun ce inna lamudraku da za a riske mu kina za a kewaye mu shi ke nuna maka akwai bambanci tsakanin ar-ru'ya da al-idrak al-muhimmu lan tarani Allah ce Musa ba za ka iya gani na ba saboda a nan duniya an halitti jikin dan adam yana da rauni ba zai iya ganin Allah subhanahu wata'ala ba an gane ko malamai suke cewa ru'yatullahi an gane ko ganin Allah a nan duniya ja'izun aqlan a hankalce abu ne wanda ke hankali yana iya wato halattar da shi mamnu'un shar'an amma hanan ne a shari'a kadiba cikin wato adwa'ul bayan fi idah alquran bil quran da muhammad al-amin shaqiqi ya kawo wannan sai malamai suke cewa da ganin Allah bai halatta ba a hankalce da annabi Musa bai tambayi wato ganin Allah subhanahu wata'ala ba tau Allah da yace ba annabi Musa lan tarani Musa ba za ka ganni ba walakin inzur ila al-jabal yace ka kalli dutsi ka kalli dutsi unzur ila al-jabal ka kalli dutsi fa'in istaqarra makanahu idan ya tabbata a wurinsa fa saufa tarani Allah ya ce ba annabi Musa to zaka gani wannan kiyasi da an kai ma annabi Musa ya duba ya gani domin mafi jimiri daga cikin halittu shine dutse wasu na cewa ai karfe yafi dutse karfi a'a ba haka nan bane karfe bai kai dutse karfi ba dalili kuma in an sa su cikin wuta yanzu yanzu dutse in an kasa cikin wuta sai ya dauki lokaci mai tsawo amma da an ɗauki ƙarfe aka sa ‘yan awuyi yanar ki na fata an fahimci ni wannan mas'ala mun taɓa kawo ta duk da shi kanshi ƙarfen a cikin wutar jahannama ana amfani da shi domin za a yi kulake na wuta walahum maqami'u min hadid amma makamashin wutar jahannama sai aka ɗauko dutse ba dan a yi masa azaba ba a'a dan saboda ya tai yayi aikin ubangiji kamar yadda an ce za a ƙara ma kafiri jiki wani zai ce a to ai shi kafiri jikin bai saba ma Allah ba a'a shi jikin zai taimaka na a yi ran da ya saba ma Allah azaba kullama nadijat juluduhum za a canza musu wata fata ita ko fatar a nan duniya wato wata saba ma Allah ba a'a saboda ta taimaka ne ayi azaba ba wai dan saboda ita ana mata azaba bane ina fata an fahimci rayuwa ce za a yi ba azaba almuhimmu dai dutsi abu ne mai karfi shi yasa Allah ya ba annabi Musa misali da shi ya fi karfe karfi shi yasa Allah ya sifanta zukata waɗanda suka kekeshe kamar mi kamar duwatsu bai ce kal hadidi ba thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ka gani ko wato sai Allah ce kal hijara kamar duwatsu dan dutsi ya fi karfi wani ya kamata a ce kamar yadda shauki shi ne tashi sifanta zuciya sai sifanta ta da mi da abin nan karfi sai ana ganin kamar yayi balaga a'a ta alqur'ani ita ce gaba domin shi shauki yace walau khuliqat qulubun min hadidin lama hamalat kama hamala azaba da an halicci zuciya da karfe da bata dauki azaba ba irin yadda zuciyar shi take dauka azaba sai aka ce a'a da yace min jabalin domin aljabalu thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa sanan da Allah tashi nuna nauyin alqur'ani sai Allah ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin da mun sabkar da alqur'ani ala jabalin bai ce ala hadidin ba wannan mas'ala ce bayani ne ka wuta walakin inzur ila aljabal Allah ce ka kalli dutsi fa in istaqarra makanahu idan ya tabbata a wurin shi kaga istaqarra in ya tabbata makanahu a wurin shi Allah ce fa sawfa tarani zaka gani shikenan magana ta rage ta kari an ce ma annabi Musa ga alamar da za ta nuna mai shi na iya ganin Allah falamma tajalla rabbuhu liljabal lokacin da Ubangijin shi, hasken Ubangiji ya bayyana liljabali ga dutsi, ja'alahu dakkan, an gane ko a wata ƙira'a ja'alahu dakka'a. Imamu Hamza da Imam wato Khalaf da Imamul Kisa'i sun karanta ja'alahu dakka'a. Ƙaƙa, nan ko ja'alahu dakkan shi yasa mai karatun Qur'ani in baka san nau'i na ƙira'o'i ba kama kanka wanda ina yawan maimaita shi na saboda irin yanayin da bincike na ilimi yake wato ja'alahu dakkan idan muka karanta da ƙira'a ta jamhur muka ce ja'alahu dakkan sai wannan hasken yasa ya zamanto dakkan masdar ne dakka ya dukku dakkan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka shine abinda aka niki can dukkatil ardu aka girgiza ta ko aka nike ta wato girgiza ake nufi amma wani lokaci dakka shay'a ana nufin ya nike shi kamar da ake cewa dakka kuma da kafin dakkan sai dutse ya zamanto dakkan ya zamanto gari kai tsaye ya canza amma ja'alahu dakka'a sai malamai suka ce wagga qira'a ta Imam Hamza da Imam Khalaf da Imam Al-Kisa'i shine dakka'a muannas ne na adakku sai a ce dakka'a to shi kuma ake nufi kamar yadda ake cewa asammu samma'a samma shine abin da yake kurma mace kenan to sai aka ce nan annaqa allati la sanama laha shine wato raquma ko taguwa wadda ba ta da tozo banta ya daidaice to ita ake kira dakka'a kidan sai zamanto ja'alahu kaddakka'i ya maida shi kamar ban raquma an gane ko wadda ba ta da tozo ma'ana kenan sai da da hasken ya bayyana sai ya daidaice shi da kasa ya zamanto kamar ma ba ta bai dusi a wurin ba qira'o'in ba su ci karo da juna ba kenan can dakkan masdar bi ma'ana ismul maf'ul madkukan kamar abin da an kaniki nan ko dakka'a kamar bayan raquma wadda ba ta da tozo kenan kamar an daidaita shi da kasa ya koma su mulmul mulmul mul. wa kharra Musa sa'iqa sai annabi Musa ya fadi ya suma kalima ta sa'iqa an gane ko wato abin nan sa'iqa fi'ili ne wanda yake min babi ta'iba ta'iba yas'abu sa'iqa yas'aqu sa'qan wani lokaci tana nufin suma wani lokacin tana nufin mutuwa amma siyaki shi yake bambanta ta fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun wani lokaci ana nufin mutuwa wani lokaci ana nufin suma kenan sai kai hattara almuhimmu dai wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa ya faɗi yana somamme ya mutu kamar ya mutu ko kuma ya mutu daga baya Allah ya rayu da shi ko kuma annabi Musa ya suma dogon suma domin da yawa daga cikin malamai suna fassara shi da suma maghshiyan alaihi inji mai jalalaini sai ya faɗi yana somamme li hauli ma ra'a saboda tsoron abin da ya gani ko kuma ma a'a hadda ma abin da ya ji domin lokacin da dutsen zai narkewa zai zamanto abu ne mai girma mai tayar da hankali wannan shine malaman nahau da malaman i'rabin alqur'ani suke kira wato halul muqarina idan aka ce halun muƙarina hali wadda tare da mai ita take tafiya harra ya faɗi sa'iƙan su mai suman tun da tsaye ya faru aka taho tare shi yasa a cikin yaren larabci alhalu da kake ji cewa wannan halun ne hali daban-daban daban-daban akwai hali muƙarina akwai hali muƙaddara akwai hal mu'akkida sai ka karance su daban-daban daban-daban in ka zo wajen fassara ka san wagga halun kaza ce halun kaza ce halun kaza ce in ba haka ba to Allah dai shi gyara wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa ya fadi yana somamme kenan wannan abin da ya gani falamma afaqa lokacin da annabi Musa ya farfado kenan wannan yana nuna cewa annabi Musa suma da dogon suma da yi qala subhanak yace tsarki ya tabbatar maka Allah an gane ko maf'ulun mutlaq kenan usabbihuka subhanak Allah ina wato ina tsarkake ka tubtu ilayka Allah na tuba wa ana awwalul mu'minin annabi Musa ce ni ne farkon masu imani a nan kafin mu je aya ta gabatun da lokaci ya fara matsuwa akwai mas'ala biyu da ya kamata in kawo shine cewa Allah ya ce ma annabi Musa lan tarani ba za ka ganni ba amma kuma tunda ya ga ma annabi Musa ba zai ganuwa ba me yasa ya bashi misali saboda mi saboda ran dan adam wani lokacin yana ba son a bashi abu na yaqini ba dan annabi Musa bai yarda magana Allah ba amma dan Allah ya ƙara nuna mishi a aikace ya gani haka ya faru ga annabi Ibrahima وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وأن كما مسلي سنة ديوا لوكا شيبا ديوا مداما با سنن كما نا أقوة مسألة ديت سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين نيني فركم ما سو إيماني وأن سمع لم يسكتي nan abin da ake nufi nan awwaliya ce muqayyada yana daga cikin hanyoyin da masu karyata hadisai suke bi su karyatar da hadisai da irin wannan sai su ce ai cikin wani hadisi an ce farkon abin da za a yi mutum hisabi da shi shine jini wato kenan kisa kenan abin da ya shafi kisa da rauni wani kuma hadisi an ce abin da za a fara yi mutum hisabi da shi ita ce sallah wani hadisi kuma a ce abin da za a fara yi mutum sai a kawo abu daban-daban sai to mun gaya muku hadisan nan ƙarya ne a ba haka nan bane kai ka jahilci usulul fiqh ka jahilci usulul tafsir kuma ka jahilci shi kashi alqur'ani mi addalili domin awwaliya kala biyu ce akwai awwaliya muqayyada akwai awwaliya mutlaqa awwaliya muqayyada awwaliya sakakke ko sakakka idan za mu fassara ta shine wanda babu wani abu farko wanda ita ce farko akwai awwaliya muqayyada akwai awwaliya wanda yake an daure ta an dabaibiye ta bari mu ce da- kamar da malaman zauri suke faɗa ita ce wanda tana da alaka da wani abu to da annabi Musa ya ce wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon masu imani eske idan muka tambayi kanmu annabi Musa shine farkon masu imani annabi Musa ba shine farkon masu imani ba annabi Musa kafin shi akwai masu imani da dama annabi Adam mu imani ne sauran al'ummin da sun ka gabata masu imani ne bal ma Allah ya faɗi annabawa daban-daban a cikin cikin suratul a'raf wanda ya turo kafin ya turo annabi wato abi- abi- abi- annabi annabi Musa dan ya turo annabi Nuhu yace laqad arsalna nuhan ila qaumihi ya tura zuwa ga adawa wa ila adin akahum huda wa ila samud akahum salihah wa lutan id qala liqaumihi wa ila madyana akahum shu'aiba sannan yace summa ba'athna min ba'dihim musa to su wadannan annabawan dubu sun imani da Allah ba a a dan yana rufin awwaliya fi zamani kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa ana awwalul muslimina ni ne farkon musulmai fi ummati a cikin al'ummata domin ba yana nufin ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine farkon musulmai don duk annabawan da suka gabace shi musulmai ne yana da kyau ka fahimci wannan kenan farkon abin da za a yi ma bawa hisabi da shi a cikin tsakanin shi da wani bawa shine jini farkon abin da za a yi maka hisabi da shi cikin haƙoƙin Allah sallah farkon abin da za a yi mutum hisabi da shi kaza za a kalli cikin wannan yanayin nashi wanda yake ciki kakka ƙaryatar da hadisai don Qur'ani mana da irin waɗannan abubuwan amma rashin bincike da rashin sani ko kuma da kyama hadisan ko ko da irin yadda an ka baka ilimin ba daidai ba shi ke sa wani lokaci kana yakar hadisai baka sani ba ana rama mu je aya ta gaba duk da yake lokaci na harare mu
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين kafin mu dan fassara abin da yake da alaka da wannan aya shine zamu yi bayani kan wato inda Allah subhanahu wataala ce falan ma tajalla rabbuhu lil jabal akwai hadisi wanda yake hadisi ne ya nuna cewa abinda ake nufi tajalla rabbuhu lil jabali hasken ubangiji ya bayyana daidai alkhinsar dan yatsa karami daidai wannan hasken domin mi domin ya tabbata a cikin sahih muslim hijabi na Allah da halittunsa hijabuhun nur hasken da ke tsakanin shi da abin nan shi Allah subhanahu wataala wato haske ne ya kare shi kenan sai zamanto akwai haske wannan hasken na ubangiji shine bayyana ba wai shi ubangiji ne ya bayyana ba ina fata an fahimce ni wannan hadisi kuma hadisi ne wanda Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Tirmidhi da Imam Ibn al-Hakim da Imam Ibn Kathir Imam Suyuti ya kashi cikin Ad-Durrul Mansur sannan kuma da sauran littattafan hadisi ba wai hakan ga da an ka dauko magana an ka kawo ta ba sannan Imam al-Hakim da yazo kan wannan hadisi yace sahihun ala sharti Muslim ya inganta akan shartin wato Imam wato Muslim kinan ya kawo shi Imam Zahabi da yazo kan ta'aliki sai ya yi muwafaka akan haka domin yana iya cewa hadal hadisu ala shart al-Bukhari wa Muslim azo iske ba haka nan bane la ala shart al-Bukhari la ala shart al-Muslim bal ma hadisi ne zai zama tuwa hadisi ne wanda yake da'ifi bai inganta ba kenan menene matsala ina fata ana fahimta ta to dan haka dai I- Imam Zahabi yayi muwafaka akan wannan sannan kuma Imam Mahmud Shakir da yazo akan ta'liqi akan wannan eh, asarkin ko hadisin sai ya ingantar da shi domin yayi ta'liqi akan wato littafi na Ibn Jarir at-Tabari kaga kenan mun samu cikin al-mutaqaddimin mun samu cikin al- al- al- abin nan al-mu'asirin sannan ibnu jarir tabari ya fitar da wani asar zuwa ga ibnu abbas akan wannan mas'ala amma sai zaman to mawquf ne ba a ɗaukaka shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba amma irin waɗannan abubuwan na gaibi ko da an ce sun tsaya akan sahabi da sanadi ya inganta sun zammi sun zan marfu'i don ibnu abbas baya na aka yi wannan in bai ji ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba to irin waɗannan abubuwa sai dai a ce zai ji su ga ahlul kitabi ko hadisi to tun daga hadisi ya inganta ba mu cewa ga ahlul kitabi ya shi sai in an samu tabbacin ya ce ga ahlul kitabi ya ruwaito sai a ce to wannan na ahlul kitabi na in akwai hadisi mu ingantar da hadisi in ya inganta in kuma na ahlul kitabi na ba mu da nassin da ya karyata ko ya gaskata sai mu tsaya tsaka tsakiya kan mu karyata ya zama to ingantacce da ina fata an fahimce ni to don haka dai wannan hadisi bayani ne na kawo kansa qala sai Allah subhanahu wataala yace ya Musa ya kai Musa inni istafaituka ni ne ni zabe ka istafaka wato istafaka ni asalin shi safa daga safiya ne shine abin da yake tatacce to istafa ake cewa a ƙara alif da ta'un amma idan sadun tana ga wuri an ka ƙara ta'un ta'un take komawa amma in ta'un ce sai a bata ta'un kaga qatala ya kashe iqtatala ya ya- an yi an kashe juna kaga safiya shine abin da yake zababbe tatacce sai an ka ce is tafa amma sai aka kawo ta'un aka mai da ta'un ta kuma ta'un mai karatun sarf huruful itbaq da sadun da dadun da ta'un da ba'un su inda ta'un ta zo canji za ta ake yi ka koma cikin littattafan sarf ka karanci wannan qala Allah ce ya Musa ya Musa inni safaituka an gane ko ni ne na zabe ka ana ƙara alif da ta'un sun kace dan karfin ma'ana domin an ce sabara yayi hankuri istabara ya tsananta hankuri rabbus samawati wal ardi wa bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati kaga bai ce wasbir ba domin a nuna maka jajircewa ake bukata inni stafaituka lalle ni Allah ne zabe ka kaga inni tana nufin ta'kidi istafaituka na zabe ka alan nasi akan mutane wannan yake nuna ashe cewa annabta zabi ne ba haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ɗaukar mutum ya zabe shi annabi ba ko annabawa daga cikin mala'iku domin akwai waɗanda ake turowa da sako daga cikin mala'iku kan mu ce annabawa ne sai tsammanin kamar annabi mai wa'azi ake nufi Allah ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi kuma in kaga Allah ya zaɓi mutum akan wani abu shine ya ga dama ya zaɓe shi akan wannan abin amma ya zama to yana kan tafarki na gari ba mutum ya aikata annabi ce Allah subhanahu wataala ya zabe shi ba haka na ake nufi ba domin wasu na aikata irin wannan su ce Allah ya zabe su a'a in dai mutum yana akan tafarki na gari to wurin nan zaben Allah subhanahu wataala ne dan haka mutum ba shi yake zaben ba Allah yi shi annabi Allah ne ya ga damar zaben shi kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa shi yafi sanin wanda ya cancanta a bashi annabta wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi sanin inda ya kamata ya aza sakon shi amma wani sai ga ina ina ne yana cewa kaza kaza kaza mutanen Makka da aka turo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suna ganin bai dace zaman to annabi ba wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim yasa Allah bai turo wani mutum babba ba daga cikin waɗannan garuruwa Allah ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik kuna ke rabo haku nuna ba Allah wane ya kamata a ba kaza wane ya kamata kai in ba sha'anin dan adam ba kai ba kai halitta ba la tanfa li nafsika la tanfa li nafsika darran wala naf'a baka iya amfana da kanka da komai amma sai ka zama kana lissafa ma Allah bai dace ba wani kaza ba bai dace ba wani kaza ba bai dace ma wani kaza ba bai dace kaza bai dace kaza ba kai awwa kuma kai awwa cikin tasrifin ubangiji ka kama harkokinka ka nemi naka wajen Allah subhanahu wataala inni safaituka ala nas Allah ce ni zabe ka akan mutane na ana nufin mutanen zamanin shi domin ba ana nufin ba annabi Musa ya fi dukkan annabawa domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana gaban annabi Musa mun taba kawo wannan bi risalati ko bi risalati akwai qira'a wato guda biyu ko ko aujuhu na karatun alqur'ani guda biyu Imam Asim da Imam Hamza da Imam Kisai da Imam Khalaf da Imam Abu Amr ibn al-Ala da Imam Ibn Amir da kuma Imam Ruwais wanda ɗaya ne daga cikin qurra an gane ko wanda sun kai riwaya daga qurra an gane ko su karanta bi risalati Allah ce na zabe ka da saƙuƙuka na an gane ko sako sako sako ban sani bare ko na samu na samu daidai a cikin Hausa Imam Nafi da Imam Abu Ja'far an gane ko su ko su suka karanta an gane ko da Imam Ibn Kathir da Imam Rawh su suka karanta bi risalati bi risalati bil ifrat to menene alaka tsakankanin waɗannan kira'o'in kaga abubuwan suna da yawa birisalati ni ni zabe ka da saƙuƙuka na domin attaura tana ɗauke da saƙo daban-daban daban-daban na Allah subhanahu wataala birisalati akan kira'an nafi da Abu Ja'far da Ibn Kathir da Rawh an gane ko da Rawh da Ruwais sun karanto da sun yi riwaya ne daga Imam Yaqub shine an kararraba nan guda nan guda ke don ruwa cikin sun bambanta anan waɗanda suka yi riwaya gare shi in an ka ce birisalati in ji saminul ashekh saminul halabi a cikin addurrul masul fi ulumi kitabil maknun ya ce tana ɗaukan ma'ana guda biyu biri salati yana yi wa a ɗauki ma'ana saƙuƙƙuka na mufrad ne mudafun ilal ma'arifa ya koma jam'i kenan kamar da ake cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kenan ni'imomin Allah ake nuhi wa in ta'uddu an'umallahi la tuhsuha ko kuma biri salati yana da ma'ana ta masdar in ji shi abin nan saminul halabi kenan in nistafaituka ala nasi bi irsali ni ni zabe ka da zan tura ka da sakona an gane ko ina fatan an fahimci wannan kenan yana iya ɗaukan ma'ana wato abin nan ta sako ko kuma yana iya ɗaukan ma'ana ta masdar ismu ko kuma suna fa khudh ma ataituka Allah ya ce ma annabi Musa ka riki ma ataituka abinda na baka wa kun mina shakirin ka kasance masu godiya domin in Allah ya maka ni'ima kai dan adam abin da ya kamata ka gane ka gode mana imomin Allah sai Allah ya kara maka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid sannan bawa yana gode ma Allah wani lokaci kuma Allah yana gode ma bawansa ma'ana Allah zai sakan ka mishi sakan kawo masu yawa domin Allah ya faɗa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim al muhimmu dai Allah ya ce ma annabi Musa istafaituka ala nasi bi risalati na zabe ka akan wato irsali wato zaben da ni niyya zan tura ka ko kuna zabe ka da sakona wa bi kalami kuma da magana ta kenan in mun ce irsali nan turawa ake nufi bi kalami da magana ta amma in muka ce bi risalati da shi da bi risalati duka ma'anar su daya sakona wa bi kalami da magana ta to ina sakon na Allah ina magana ta Allah duka abu guda ne sakon Allah saboda bi saboda yana rubuce an kace masa sakon Allah kalamullahi dan kuma magana Allah ce daga Allah ta fito babu wata matsala kenan nan sai ya zamanto alwawu an kalli can sako saboda an rubuta shi nan kuma an kalli magana ce ta Allah saboda magana ce daga wajen ubangiji ta fito babu wata matsala kakka ce mi an risala kuma mi akala sakonka shine maganar ta shi yasa akwai sako wanda ake rubutawa kuma akwai sako wanda ake turawa yanzu WhatsApp ma ya sauka kabu da al'amura ana kiran alqur'ani alkitab littafi ko ba karan bane saboda za a rubuta shi daga kataba yaktubu maktuban na kuma ana kiransa qur'an li'annahu yuqra inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana ala ramba karanta muna aya ta karshe lokaci ya fara tafiya
وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين الله ce wa katabna lahu mun rubuta ma annabi Musa fil alwahi a cikin wato alluna akwai bayani mai yawa shin al'alwahu nan shin alluna waɗanda suke na wajen ubangiji na daga wajen Allah aka saukar da su ko ko annabi Musa shi ya sassaka waɗannan alluna ya tafi da su domin al'alif wallam wani lokaci tana zufin zakuwa lil ahdiyya wani lokaci tana iya zakuwa lil jinsi wani lokaci tana iya zakuwa listighraqil jinsi wani lokaci kuma tana zakuwa niyabatan anil idafa domin kaga wani lokaci sai a ce wato wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa kaga nan maqama rabbihi al-maqam ne sai anka ce maqama rabbihi anka kawo idafa ina fata an fahimci ni domin al-alif wal lam kenan wa katabna lahu fi alwahihi a cikin allunansa waɗanda ya zo da su shi yasa waɗansu malamai tafsiri suka tafi cewa nan abinda ake nufi alluna ne na annabi Musa an gane ko waɗansu suka ce a'a alluna ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da su kenan fil alwahi a cikin alluna waɗanda suke sanannu a wajenmu ko waɗanda muka mishi alƙawali shi annabi Musa ya san da su min kulli shay'in ga dukkan abin da ke da bukata in mun ce min nan tana nufin wato min bayaniya ce sai ya zamanto dukkan abin da yake bukata amma ana nufin wanda yake bukata a cikin shari'arsa in kuma muka ce min kulli shay'in tana nufin sashe daga ciki sai ya zamanto min tab'idiyya ce ba a bukata sai an yi takhsisin sa mau'izatan akwai wa'azi a cikin at-taura wa tafsilan akwai rarrabe al'amurra daki daki li kulli shay'in ga dukkan komai Allah ce fa khudha bi quwwatin ka riƙi wannan attaura da ƙarfi ba ana nufin ka riƙe ta da ƙarfi ba ka kama ta ka dunkule ka riƙe hakan ga a'a ka yi aiki da ita sau da kafa shine ake ake nufi da fakhudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umurci mutanen ka su yi aiki da mafi kyawun abin da ke cikin ta akwai mas'ala guda biyu a nan gaba za mu iya samun kawo su ba sa'urikum daral fasiqin Allah ce zan nuna muku gidajen fasikai zuwa gaba to ina ganin dukkan alamu wannan aya bata samu bayani ba irin yadda ya kamata nan za mu dakantawa lokaci ya matso abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وإذا إذا إذا جماعة يا